bulugul maram wato kaga shi abin da ya shafa harkar ilimin addini wato yadda za a tsara gane fa'idarsa kullum kan mutum a waye yake a addini ba wani magu da zai shigo da zai zama to bai ma san me yake ba kuma sai shekaru sun ja yanzu abin da kai ce duk mutumin da bai da ilimin addini musamman bai da qur'ani in dai tsufa sai ya ga kwakwalwarsa dan fara samun matsala ka'ida ce yawanci amma alfarmar alqur'ani tana da wani abu na hasken Allah na hasken ilimin addininsa da za a ga kuka tsufa hankalinka a kwance ki hankalinka a nasa yake ne kuma abin mamaki za ka ga sanda mutum ya manyanta sai ga ya sama mai zai yanzu mutane da suka manyanta suka fara kufa ba su da karatun addini sai ga sai su zauna kawai malam ko a karanta ko karatun jarida ko ya rika jin labarai ko zai zauna da shi ya sama abu ko in ba ya samu abu ke wanda ya nama addini sanda ka wannan manyanta to sai ka ɗauko ilimin karatukan addini ka sai ita kana nazari ko kuma ka karantar da al'umma ko ka rika yawan ibada na harkokin rika Allah kuma nan za ka ga hadisi sun ƙara karkasuwa gare ka don ba addinin ba idan mutum kawai zama ga shi nan kawai shi yasa shi da addini haske ne musamman ma alƙur'ani duk wanda su da alƙur'ani in dai ya so sai ya ga rayuwar sa nan abin tausayi sai ga mutum ya fara zarewa wallahi ya ce ka wani hankali kamar mako yasa al'ayyar yana kuma abin da ya baka mamaki shi harkar ilimin addinin baya takura mutum yana shi sa'uwa yanzu da mutumin da yake rubutun karatun a cikin shi dai karatun ba zai ta bai da bai bai kama kamar irin da bai bai da karatun boko yake yanzu karatun boko ka sashi a gaba dole sai ya takure ka ka'ida ne sai ya takure ka to lakta ta za ta je ta san safe kila sai a zara ko ko ba kake ba kake wani ma a ce a da yamma za a fara wani kuma da sama a tafi an kai yamma kuma a ce kwanaki biyar gaba daya kaga wannan lokacin ya rike ka wanda wasu abokan kawa suna nan sun tafi harkokin neman kuɗi ko ko sun tafi wasu harkoki ko ba haka bane haka ka ga ƙarin karatun boko yake ko part time an tafi tun ranar juma'a tun safe sai yamma a sama da ranar sai yamma ka gaba ɗina ta kure ka to ban da ilimin addini shi ba shi da wani takura shi sa za ka yi shi kuma kai sauran harkokinka inda a cikin mutane mana da imani yanzu ran karatun addini za ka tafi da safe a yanzu wannan lokacin da za ka zo ka gama ka koma gida da safe wanda duk zai fita fi neman duniya shi bai fita ba za ku fita tare haka inda da dare ne ake zuwa karatun shi ma haka za ga haka inda rana ne ba za ka ɗan lokaci ka kani za ka je ka ɗan yayi gudu ka yi gaba da haka shi karatun addini ba shi da takura kawai hakkin imani ne Allah bai ba mutum ba za ka ga baya iya daure ya neme shi kuma shi kansa karatun addini wani irin kafara ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi cewa duk sanda ka zo karatun addini kana zuwa kafin ka fara furcin karatun ma Allah ya kan fara ma gafaran zunuban ka ne ga baki daya da zarar ka zo wajen karatun addini kafin ka fara karatun to banda yarda da Allah yake da kai na yi sun faɗa mala'iku da sun yi faɗa muka fito da abubuwa na ana tsairai ga saukar rahamar Allah a wajen karatun ga yawan gafaran zunubi ga duk babu yan kai kamar ka yi sallah ne raka a wajen nawa da mai kuwa da mai kuma kamar kayi sallah da raka a dare wata ruwaya ibn sanar mai kyau abu zarar kamar kayi in kai karanta babi dai kamar ka koyi babi dai kamar kayi kamar kayi ya kuma ka mutumin da ya yi raka a dare haka mai koyarwar shi ma shi kuma tamkar ainihin wanda ya raka'a ko kuma ya kuma wanda ya raka'a dubu ilimin addini ne kaɗai ke yawan ke da yawan lada a addini fiye da komai shi yasa an da hali yana da kyau al'umma ta dawo hayyacinta ta nemi ilimin addini saboda ba shi da takura kuma kullum kwakwalwarka a waye take nan da nan ka je ka ɗibo ka yi gaba ka tafi harkokinka to shi ta za ga duk da ya sa ka yanzu a addinin za ga yana yi kuma yana sa harkokin nasa to shi yasa abu ne muhimmi da hali mutum ya makansa ainihin ta goma shi da yawan kokarin ya ga ya fahimci addininsa saboda ya san mani ko dan yanayin duniya da muke ciki yanzu kar wani ya farauce ka a san da yawa za a ga ana farauta yadda ake satan kuɗi ake fashi da makami haka ake fashin imani in ba ka da karatu sai wannan ya ja ka can wannan ya ja ka can kai ka rasa ma me gaskiya shi ne wallahi na kasa gane na ji wasu malaman sun ce kaza wasu to kai ma kai karatun mana ka zama malamin dan ka gane gaskiya ka huta to wannan shine abin da yake akwai Allah da ya kasa mu dace a kuma shi wa sallallahu na'am a bulugul mara muna cikin babu masajid ko to bismillah na'am sallallahu nabiyul karim a an karɓo daga gare shi wa kenan abi hurera da aka faɗi sunan shi a baya Allah ƙara masa yadda قال يجي لله صلى الله عليه وسلم
قال يجي إذا رأيتم من يغب أو يركع في المسجد idan kuka ga wanda yake ainihin ya biyu wanda yake siyar da wani abu a cikin masallaci au yabta'u ko kuma yake siye cikin masallaci ku ƙulu ku ce masa
لا أربح الله تجارتك kada Allah ya yi albarka cikin kasuwancinka kada Allah ya albarka cikin kasuwancinka saboda masallaci saboda ambatan Allah da sallah aka gina shi ba don kasuwanci
رواه النسائي ba mun nisa'i ne ya bayar
والترمذي Imam Tirmidhi وصححه وصححه wa hassanahu kuma ya ya kyautata shi ya ma'ana ya ya ce hadisin mai kyau ne
وعن حاكم بن حزم wa ana hakimin bin hizamin an karbo da hakimin dan hizamin قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallam yace لا تقام الحدود في الم- في المساجد ba a tsaye da haddi haddodi a cikin masallaci ba a yi eh mana haddi mana mutumin da aka kama shi yayi zina ba a jefi shi a cikin masallaci ba mutumin da aka kama shi yayi kazafi ba a mashi bulala yawanci a waje ake so a yi masa ba a cikin masallaci ba ko a kotu
ولا يستقال فيها kuma ba a ramuwa a cikin ta yawwa wane ya kashe to ba dama a kashe shi a cikin masallaci a fitar da shi waje
رواه أحمد وأبو Ahmad ne ya rawaito مسلم وعلي.
Abu Dawud a cikin sanin ainihin isnadi mai rauni. Eh wato hadisin mai rauni. Wato su a ƙa'idar malaman sufaye a ƙa'idar ilimi ne kawai akwai hadisi mai rauni mai kyau ingantacce. Amma su a ƙa'idar sufaye duk hadisi ingantacce ne. Ai manzon Allah ne faɗa ko? Kawai ba wani maganar wani mai maganar raunin a can wanda yake shi wanda ya karɓo hadisin amma dai a ƙa'idar sufaye duk maganganun manzon Allah babu mai rauni. dukkanin su ingantacce ta kagari kuma a ƙa'idar su fa su magana a cikin maganin manzo Allah wa a ce akwai mustahabi wani abun mustahabi ne wani abun sunna ne wani abun wajibi ne ko ko ba kai shara ba to su a ƙa'idar su fa babu wannan su kawai duk abin da manzo Allah ya yi kawai za a yi a ba ke ba cewa yayi ba su suna ganin kawai ba maganar wani sai an tsaya a duba wai a wai a wannan ba wajibi bane a wannan ya so a yi ne wa- suka ce ai bai fice ba tunda ya ce a yi kawai to ai bai ce an na so ne a yi ba bai ce wajibi ne a yi ba tunda ya ce a yi wa an gane abin da nake nufi su a matsayin saboda tsananin girman manzala kawai inda a samu annabi ya yi ba ruwan su ce ma- maganganun an musahabi ne sunna ne wajibi da suke wannan karatun ya kowa yi mu a ka'idar da muke so mu girmama manzo Allah in dai ya faɗa kawai mu a wajen mu komai ya faɗa wajibi ne kawai to shi yasa da yawa rashin sani ne kawai yasa wasu suke sukan sufai amma zuwa ka'idar su mutane ne masu tsananin ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su duk wani abu manzo Allah ya faɗa kawai su wajibi ne a wurin su ba wani magana wa abu kaza mu sahibi ne ko wani magana sunna ne kawai in dai yayi kawai wajibi saboda tsananin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
وعن عائشة رضي الله عنها قالت eh an karɓi da nanaja kuma da yawa ma wasu suna ganin shi su mancin wani abu ne wanda su sun ɗauka ko tarin gemu ne ko kuma a wani tarin kuma ne ko yawo da zargi ya ce a san tsananin aiki ne kawai shi su banci aiki ne ba wani abu bane shi yasa mafi yawancin sa ma ba a littafi ake karanta sa ba mafi yawan ilimin sa a aikata ake yin sa eh ya za a tsabbaka aikin manzala a aikace kawai shi ne su bancin ba wani abu ba kusan dai akan haka aiki ba wai karatu ba ya za a yi aiki da karatun ya gani ya gani a shi shugaban sufaye junairu ko shi abin da ya ce abin da ake nufi da sufanci shine ka kashe son zuciyarka kawai zaman to ba ta kawai sai san abin da Allah yake so san abin da annabi Muhammad yake so sallama da kin abin da Allah yake so da kin abin da manzon sallama yake so shi ne kawai ka gani shi kuma ya ma asahadu sutari wanda daga cikin magabata shi abin da yake ci abin da yake nufi da sufanci shine bin dokokin Allah koyi da ɗabi'un manzon Allah sallallahu neman yawan neman gafaran Allah da yawan haƙuri da halayen mutane bayan Allah da kuma ainihin yawan neman gafaran Allah shi ne kawai tsofanci Biraka shi kuma wani mashi wata jiyani da dala da yake tsofanci ba wani abu bane face bin Allah biyayya da umarni da abubuwan da Allah yake ka bi su a zahirinka da baɗininka da bakinka da jikinka ta yadda Allah yake so ba ta yadda kai kake so ba haka wannan magana ta mai kyau ne don da yawa za ka ga wasu mu suna bin Allah amma ta yadda suke so ba ta yadda Allah yake so ba yanzu kamar sun annabi ne sai ga wasu a harkokin su ne manzo suna yin wasu abubuwan amma ta yadda suka ga dama ba ta yadda shari'an annabin take so ba haka ne ko kasidin nan sai ga wasu suna ta shiri da wasu suna faɗa abubuwan da bai dace ba ko ana ta famu ko a haɗa maza da mata a wasu wuraren a uzu billahi to dai ba a cika yi ba to amma in an samu masu yi to duk wannan suna yi da ta yadda suke so ba ta yadda musulunci yake so ba to ta yadda Allah yake so eh subhanahu wata'ala haka yake to da haka kusan waɗannan kalaman ma haka shi ba da mana to wannan shine son su banci ba wani abu da wasu mutane suke zato ba eh rashin sani ne yasa wasu suke kusurantar da bayan Allah fatan mu ubangiji Allah ta muke mu mu zama sufaye na gaske a farman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am dama abin da yake mutu at-tasawwufu daga kalmar sifa'u ne ma'ana tsarki na zuciya ita kuma tsarkin zuciya ai annabi ne ya faɗa ko yace in ta yi kyau ko yace jiki ya yi kyau shi ne kawai in ta bace fa to ga ni anan sun fice samu asali kawai in dai ta yi kyau to kuma ya kyau in dai ta lalace kuma haka ko a zahirance dama da aka ce mutum ya samu matsalar zuciya aka jiki ya lalace ko injin mota kenan aka ce inji ya samu matsala ka ga shi kenan ruwa na ba da wata hikaya wani zamanin irin lokacin da ake yawan lokacin da ba motoci sosai sai tattara kuɗinsa gaba ki daya duk abin da ya mallaka ya siyar ya je siyo mota ya ba da ita amana ana mai fasinja daga kano zuwa lagos ya kwanta a gida na jira a kawo mishi balas ka ji fa wunar bakin wake duk abin da ya mallaka ya tattara ya sai motar haya haya sai ba da ita ana yin fasinja zuwa Lagos ya kwanta a gida to fitar farko sai motar injin motar sai ya buga direban ya dawo gida a rikici ina zuwa ce oga wallahi ta buga yace ban gane ba yace ta buga ta kamar ya ta buga sai ce injin motar ne ya buga ya samu sai ce ka ce na buga kawai gaba daya to ga irin wannan shi yasa shari'a gani kuskure ne akwai kuskuren da muke yawan aikatawa da yawan mu za ka ga rayuwar mu wani lokaci talaucin ba mu muke sa kanmu ba wani lokaci mu muke ba Allah ne ke dora mana ba yawanci mu muke ƙara kakaba wa kanmu mutum ne yake da naira hamsin amma abu mamaki sai ga ya yadda ya ɗauki naira hamsin nan gabaki ɗayanta idan ya siyo wani abu wannan kuskure ne ina ne fa ka ɗauki wani abu ka rage wani abu ko abinci ne za ka yi kana naira hamsin kar ka sai abincin naira hamsin din baki da ka rage wani abu ko da za ka buƙaci shan ruwan fiye wata ko amma da yawa yanzu rayuwar mutane za a ga yawanci wani lokaci ana wani irin rayuwa mutum yana ɗora kansa abin da bai isa ba ka ɗauki abu ka je ka yi abin da ƙarfin wadatar ka ba ta kai ba to da an samu matsala kawai game over kenan to ka ji ka ɗora man kawa hankali sanda ka isa sai ka yi a ƙa'idan masana sai ban so tsawaita sai na umar ya karantar da ya karantar da mu haka zamanin kalifancin sa akwai wanda da cikin sahabbai ya ganshi da kayan da ya ce wannan ya ce wani nawa jarin ka ya faɗa masa sai da shi bulala ya zane shi ya ce kana da jarin naira kaza amma kake sa tufafi na birane kaza hatta suturarka in jarin ka bai kai bai kamata ka ƙasa sutura mai tsada ta yadda wani lokaci wani yake sakawa to haka rayuwa take kullum da yawan mu wani lokaci ba mu da wanda ne sai dole sai ka san kujerar rayuwar da ka haka ba yana da kyau mu kiyaye haka za mu ji sannan kai ta faman faɗa da mutane kana ba a taimaka maka bayan kai ka ɗora kan ka rayuwa da tafi ƙarfinka Allah ka samu dace rokai shugaba sallallahu alaihi wasallam na'am
وعن عائشة رضي الله عنها قالت eh an kauna nashi Allah ya kara mutum da tace
أصيب سعد أصيب سعد سعد يوم الخميس eh an samu sa'adu ma'ana an same shi da wani rauni yayi wani rauni kenan ake nufi a ranar da aka yi yakin khandaq ma'ana yakin ahzab shekara ta shida bayan hijira na shekara sallallahu alaihi wasallama فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتن eh sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sa'ad yana nufin ainihin sa'ad bin mu'az yake nufin shugaban ausu an mishi rauni a ranar an dan samu wani matsala an jeho wani wani wani makami sai ya samu idansa sai ainihin ya kasance kwayan idansa ya faɗo ƙasa subhanallahi subhanallahi to sai zamanto jini na zuba a wannan lokacin haka a to da haka sai zamanto a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Sa'ad bin Mu'az wani sahabi ne mai darajar gaske shine ran da ya wafaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai da al'arshi ma ya kuka sai da al'arshi ya kusa karyewa ya faɗo duniya saboda matsayinsa a wajen Allah ta da aka nan ya halin dai mutumin da ya zama da kirki zai iya samun waɗannan matsayi a wajen Allah ta da aka an ce kuma daga cikin abin da yake a halinsa an ce mutum ne wanda kwata-kwata an ce duniya ba ta dame shi ba yawanci mutum ne wanda yake da tsananin rashin shiga abin da ba ruwansa harshensa wani abu a ruwansa saboda wannan abubuwan yana taimakawa mutum ya samu kusanci da Allah amma yawan kuma yana kwanciya ba kowa a ransa to da aka shi yasa karka yadda karka yi wancan kwancin wani halitta cikin halittan Allah na a yau mal kandak a yakin ahzab yakin kandak yakin gwalalo kenan fa da raba alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akai mata sai sallallahu ya kafa mishi wata yar rumfa fil masjid a cikin masallaci liya uda hudan wani a rika zuwa ana duba shi na daga makusantansa bukari musu suka bai su an karɓa da gare ta ita wa na aisha wanda ƙara mai ta ce na ga shugaba sallallahu alaihi sallama ya suru ni yana sattirta ni yana ɗan ɗago ni amma yana ɗan ɓoɓɓoye ni ilal habashat ni kuma ina hango habashawa ma'ana mutanen habasha sun zo suna wasa a cikin masallaci mana ana dan kaɗe-kaɗe da murnar sallah shigalin sallah shi ne nana yana ce yana dan ɓoye na haka ya dan ɗaga na hango su haka ina kallo kenan duk wani ana nuna abubuwan da sa hada sa iya zama ba laifi bane a cikin masallaci abinda ake nuna wa kenan daga nan manzon sallam har kaɗe-kaɗe ba da shi ana yi a masallaci to da haka mu dai wannan zamanin malamai suna hanawa saboda mu al'ummar tamu tana da matsala in ka ne maka bar wani abu ma mutane su wuce gona da iri in aka bari ana to ba laifi wasu suna yi da amma ba laifi amma dai malamai suna hana a ce cikin masallaci ana kasidi kuma da kaɗa kaɗe to dan aka bari karshe sai a fara sai a fara kaɗa kaɗe sai a fara raye raye ko karshe sai a fara rawa a gani karshe kuma wasu fara rawa a fara sa tukun da bai dace ba karshe a fara haɗuwa maza da mata karshe dai sai a wuce gona da iri a fara rawa na rashin kunya sauran abubuwa ga suna sarawar menene ɗebo shoki ne ake cewa ko menene karshe duk sai a fara ka karshe masallaci zai zama wata wani wani club in ba Allah ya taimaka ba to shi yasa malamai suke hana wasu abubuwan a wannan zamanin na'am na'am kana mutum ne suka rawaita وقالوا أنا أجل الله قال مثل دار الله للي وليدتا نعم سوداء نعم مجيء كان لها خباء في المسجد نعم لل...
إيه إيه أن وليدة أن وليدة سوداء آه كان لها خباء في المسجد wannan baiwa Allah ta kasance tana da ainihin wani wuri kewayayye na musamman a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata baiwa Allah ce tana da wani wuri wanda aka keɓance mata tana taimakawa al'umma a cikin masallaci ta kasance ta kan zo min ma'ana tana dan zartar da ni wasu bayanai wato akwai wani wuri da aka sama mata dan rumfa tana dan zuwa ta zauna wata bayar Allah ce ta kan zo to ma'ana masallaci ana iya zaunar da baki kenan shine abin da ke nuna zamanin manzon sallallahu masallacin sa ne masallaci masallacin ne turko masallacin ne falasa masallacin ne makaranta masallacin ne asibiti masallacin ne kotu masallacin ne masaukin baki masallacin ne abubuwa daban-daban an kawo anas Allah ƙara masa yadda Allah ƙara masa yadda ya ce shi wasu sallama ya ce albusaku ko yin tofi a cikin masallaci kaɗi a tanzanibi ne waka fara ta haka faran ta tafi ha in aka tofar da yawon to a binne shi ne kawai masallaci amanan su masallacin ma babu siminti kura ne a ciki kaga muna mu hadda tayar mutabakun alai bukari mutum ne suka rawaito
خطيئة zunubi ne shine khadi'a alhamdulillah na ba baki kwa karsa أنا نسمع oke to bismillahir rahmanir rahim ina ne farkon hadisin wa anu qala qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytum may yabi'u idan kuga wanda yake siyar da wani abu a yufta'u ko yake siyan wani abu fil masjid a cikin masallaci fa qulu ku ce da shi la arbaha Allahu fi tijaratika kada Allah ya albarka cikin kasu ya saman maka riba a cikin kasuwancinka ma'ana ba a san haka kenan dai manzo Allah yake nufi a wa ana kimin bin hizamin ala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam musulmi yace la tuqamu al-hudud ba a tsaye da haddodi bil masjid cikin masallaci wala yastaqadu kuma ba a yin ramuwa biya a cikin masallaci wa ahmadu abu dauda wa sirrin da'ibin wa ana aisha radiyallahu anha qalat tace qasiba sa'ad an samar wa sa'ad wani rauni yawmal khandaq yayin ranan yakin khandaq fa daraba alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaymata sai sallama ya sama masa haimatan wani ainihin hema ma'ana wata rumfa mun masu ya cikin masallaci wa an ha liya uduhu dan har a duba shi min garibi na daga yan uwan da suke makusanta gare shi wa an ha qalat an karbar gare ta ke cewa a yadda rasulun na gaban sallama ya sirni yana sitirta ne wa ana anzuru ni kuma ina leƙawa ina hango ila habasha ta mutane zuwa mutanen habasha ne la abuna suna wasa fil masjid a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi har mutum suka rubuta wa an ha an karbar gare ta annan walidat sauda wannan baiwa Allah kana laha hirzawo tana da wani wuri makewaye wuri da aka kewaye shi kana ta atini ta kasance kan zo min fata haddasni fata fata haddasu indi ta rika yin hira muna tattauna wasu abubuwa a wurina الحديث متفق عليه وعن انس عن قال انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي البساق توفت ياو في المسجد في مسلاتي خيات ليفيني وكفارتها كفارة دفنها شيني عرفي والنياو متفق عليه وقال بسم الله الحمد لله